alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'ad za mu tashi a darsu samin ina ji haka ne ko? za mu tashi a darsu samin darasi na takwas wanda darasi ya kubuce musu akwai darussan gaba ɗaya mun haɗa sori guda an tura su a group kenan zai iya samun cikin group ko kuma a cikin application na muryar sunna na'am iqra'u hadhar hadhar rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد aka ce hadar rajulu tajirun wannan mutunan ɗan kasuwa ne wa zalikar rajulu tabibun shi kuma wancan mutunan likita ne ismu tajiri mahmudun sunan attajiri mahmud wasu tabibi sa'idun shi kuma sunan likita sa'id hadal baitu littajiri wannan gidan na ɗan kasuwa ne wa zalikal baitu littabibi shi kuma wancan gidan na likita ne baitu tajiri amamal masjidi gidan attajiri gaban masallaci yake wa baitu tabibi khalfal madrasati shi kuma gidan likita bayan makaranta yake liman hadhihi sayyaratu wannan motar tawaye wa liman tilka waccan kuma tawaye هذه السيارة للطبيب wannan motar ta likita ce watilka littajiri ita kuma waccan ta attajiri ce hadhihi sayyaratu min al-yaban wannan motar daga japan take watilka min amrika waccan kuma daga amurka yauwa wannan shine darasin kenan tamarin gwaji jarabtawa ajib anil as'ilatil atiya aka ce ka ba da amsar wannan tambayoyin kuma tambayoyin zaka ba da amsa su ne ta hanyar darasin da aka yi yanzu a cikin wannan nassikin zaka amsu zaka hidda amsa man hadar rajulu wa man zalikar rajulu to ya za a cewa kenan wa zalikar rajulu yawwa kenan shi ne amsa masmu tajiri mi sunan ɗan kasuwa yawwa ismu tajiri mahmudun masmu tabibi mi sunan likita يوا اسم الطبيب سعيد من أين سيارة الطبيب موتر موتر دنكا موتر لكتا daga ina take a sai an duba da kyau a a ba haka za a ce ba sai a ce sayyaratu tabibi yawwa min amurka yawwa tunda shine ke da zalika ko kenan tilka inda aka ce tilka min amurka ko na'am hadhihi sayyaratu littabibi wa tilka littajiri hadhihi sayyaratu yawwa kenan hadhihi na biyu ga ga tabibi zai koma kenan hadhihi sayyaratu almudiri min alyaban ya kamata min alyaban ne a'a kudi ba da kyau yawwa to ai hadhihi aka ce littabibi in an komo ƙasa kuma hadhihi har yanzu ta wace ce ta tabibi ce yawwa shine min al-yaban min aina sayyarati min aina sayyaratu tajiri min amrika ko ita kuma ta amerika ce aina baitu tajiri ina gidan dan kasuwa yake yawwa baitu tajiri amama al-masjid aina baitu tabibi khalfa al-madrasati na'am to aka ce iqra waktub aka ce ka karanta ka rubuta kinan ka samu wani ka yi daban ka rubuta kana karantawa to mu karanta hadal waladu khalidun wa zalikal waladu muhammadun هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم هذه السيارة لعلي وتلك لخالد هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق لمن هذه السيا هذه الساعة هي لعباس أهذا البيت للطبيب لا هو للمدرس أهذه الدراجة لابن المؤذن نعم من هذا الولد هو طالب من الصين أذلك البيت جديد لا هو قديم جدا هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا هذا السكين من ألمانيا وتلك الملعقة من إنكلترا اقرأ نعم يا كاريكو نعم سي تمرين جرب جرب تاوا تأكو اقرأ المثال الآتي ككرنت مثالي ميزوا ثم حول الجمل الآتية سننك جوي جملولي ما سزوا مثله إرنسا قال مثالك إن هذا كتاب هذا الكتاب لمحمد تو إرن ونا أكي سوكي أنا تو مزونا فرقو hada tabibun sai a ce mi yawa hada tabibu minal hindi na ta yanzu zan sa wanda zai gai hadihi sayyaratun man ya aha tafaddal yawa hadihi sayyaratu lil mudiri ta na uku ha aha man wa zai gaina uku aham tafaddal ha la la bai ba aha ya kamata a ce yawwa zalikal waladu shine bai saba alif wallam dole sai an yi ta'arifi zalika waladun ba a san wani yaro wani ne yaron ba amma da aka ce zalikal waladu kina an san waye shi yasa aka ce ibnul mudarrisi zalikal waladu ibnul mudarrisi to tilka sa'atun aha wa zai wadi muna ali ya za a cewa min sowisra sowisra swiss ita ce sowisra ina wannan mantarkin daga swiss ne wannan agogon daga swiss take ta aha na bakwai na biyar haza baitun aha bismillah yau haza baitu lil muhandisi yawwa to sauran sai ku ida kowa ya je gida ya ida ta na hudu اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة وأجوبة مثله ككرنت مثالي ميزوة sannan sai ka haɗa tambayoyi da amsoshi irin shi misal liman hadhal kitabu wannan littafin nawaye hadhal kitabu li muhammadin wannan littafin na muhammad ne to wa zai muna na farko wanda bai magana na bismillah liman ya ce liman hadhihi alqalam anya yayi hadha ya kamata a ce ko yawwa aha liman hadal aha kuma ka kawo hazi hazi gare ta aure ka ko gabro ne wai aha ili abbasin yawwa lamun jarra ta zo kenan sai ɗauki kasra yana hadal kalamu li abbasin ta na biyu wa zai muna shi aha na biyu na'am tafaddal wancan na baya aha na'am liman hadal miftahu aha hadal miftahu li aliyin masha Allah yayi ta na uku misali na uku na'am bismillah mhm liman hadhihi as-sayyaratu هذه السيارة للمدير ما شاء الله بارك الله فيكم تو سي نهدو اها بسم الله تون دازي كي دغه هانو بسم الله نعم امم يوا يا kamata ku rika i da karshen kalmomin ah yawa liman hadhihi al-baqaratu hadhihi al-baqaratu lil-fallahi me alfallah manomi yawwa ta sai na biyar wanga sauran kowa ya ida ma kan shi an gane ko na'am ta ta'ammalil amsilatil atiya aka ce kai la'akari da misalai masu zuwa ma'ana ka kula da su nan ana so ka zamna kai karatun ta natsu yadda ake karanta wannan abubuwan albaitu gida filbaiti cikin gida min albaiti daga gida ilalbaiti zuwa gida an gane ko? to na biyu ku karanta almustashfa filmustashfa min almustashfa ilalmustashfa to yanzu ku fassara mini amurka amurka ku fassara fi amurka min amurka ila amurka to almaniya almaniya to fi almaniya min almaniya ila almaniya to tawa في طاوة من طاوة إلى طاوة يوا to in gobe rabu su kabo muka maraɗi musu yadda ba maraɗi fi maradi min maradi ila maradi yawwa anta min wayan a kul ana min filinge yawwa wa anta min wayn ana min mali yace shi min mali haka ne masha Allah marhaba aha anta min wayn a a anta min mustashfa a a mustashfa likita yawwa shi yasa kaji na yi dariya nace to ai da nace kenan ba lahiya ko kajin mutum ya ce daga likita yake mustashfa ita ce likita to aha yanzu bari mu komo ila aha ila aina aha ilal masjidi a yanzu ai masallaci kake yawwa ilal baiti aha ta a bari mu tambayi yanzu wani na'am ali fi aina a masha Allah kaga shine da fil masjid yayi daidai ko yawwa a cikin masallaci yake ai ta yayi kenan abin da ake so ku gane fi inda ya kamata a sa ta da min da ina daga ila ila aina tazhabu azhabu ila suqi min aina anta ana min al min ana min maradi ko min tawa ko abin da ya kama da haka jayyid to aka ce iqra waktub wannan ana so ka karanta ka rubuta hada tabibu min inkaltara wannan likitan daga inkaltara inkaltara ta ce angleter zahaba hamidun ila faransa mahmud to a karanta zahaba hamidun ila faransa mahmudun maridun huwa al'ana fil mustashfa ذهب عبد الله من ألمانيا إلى انكلترا malam fasara muna shi fasara muna wannan kalima a kai baka da littahi a in baka da littahi ba za mu yi mai littahi za mu yi da shi aha cikin wanda ba su yi magana ba na'am bari mu komo jan latiza latiza bismillah aka ce zahaba abdullahi min almaniya ila inkaltara zahaba shine ya tahi to min almaniya daga almaniya yawwa aha ila inkaltara yawwa zuwa ingilitar masha Allah yayi kenan ya tahi daga almaniya zuwa zuwa ingilitar هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى هذا المهندس من أمريكا تا أكتي اقرأ نا أنا سوك كرنتا الصبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس أين سيارة المدرس هي أمام المدرسة أين بيت الإمام بيت الإمام خلف المسجد أين جلس حامد جلس خلف محمود ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب يا كما تمفسر وانا كلمة أكتي الصبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس تابلو نربوتو yana gaban ɗalibi shine amama wahiya khalfal mudarris alhali kuma tana bayan mai malami yanzu misali a ce tabulo ne nan bayana yanzu ina muku sharhi kenan ku tabulon yana mi gabanku ni kuma yana mi kenan khalf shine baya amam gaba aka ce aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati ina motar mushe tana a gaban makaranta aina baitul imami baitul imami khalfal masjid ina gidan liman gidan liman yana gaban masallaci eh bayan masallaci tunda khalf ne aina jalasa hamidun ina hamid ya zamna jalasa khalfa mahmudin ya zamna bayan mahmud zahaba ammarun ilal masjidi ammar ya je masallaci wa jalasa amamal mihrabi sai ya zamna a gaban masallaci ma'ana a gaban liman shine al mihrab to inda liman yake sallaci ake cewa mihrab to yanzu za mu yi tatbikin khalf da amam muka ce khalf shine amam ha gaba to yanzu wa zai gai ni ya nake gare ku yanzu wani ya tashi sai ya ce malam yana gaban ɗalibai wa zai tashi a ai da larabci zai yi ba hausa ba na bismillah ko baka daga hannu ba to bismillah tullabi yawwa ya yi kokari sosai almudarrisu amama tullabi malam yana gaban ɗalibai to a wa zai tashi ce kujera tana bayan malam wanda bai magana ba ciki wanda ba su yi magana ba na'am malam mudarsi malam mubarak masha Allah al-kursiyu khalfal imami ana gane da kyau ko ko da yaushe in khalfu ta zo abin da ke gabanta kasara yake doka in amam ta zo abin da ke kalimar da ke gabanta ta mai take ɗauka kasra to yanzu bari mu yi wani misali wancan malamin bayan shi akwai moto to wa zai ce muna moto yana bayan ɗalibi aha bismillah aha أها a'a ɗalibi kawai za ka ce yawwa khalfat tali mi za a ci a ƙarshe bi yawwa jazakumullahu khairan kenan الدراجة النارية خلف الطالب أنا gane ke ku moto yana bayan ɗalibi masha Allah ya yi kyau sosai to zu wannan ali ne ana gane ke ku ga teburi gaban shi to wa zai ce muna tabul yana gaban ali na'am aha almaktabu amama aliyin masha Allah jazakallahu khairan ya yi kyau sosai almaktabu amama aliyin tebiri yana gaban ali ta aha to har yanzu ba mu kare da ali ba wannan ali ne bayan shi tijani ne ala gan da ke ko a misalin sunan tijjani bai da daɗi a yana yi amma kamar zai ba zai ba su wahala ba wai na faɗi bane cin wasa a kamar zai ba ɗalibi wahala sabon ɗalibi zai ba shi wahala malam suna abdulaziz kai ma zai ba da wahala shi yasa ko a larabci malamai suna ba da misalai ba su ɗauko sunaye masu wahala za ka gani mafi yancin misali daga ali zaid balle zaid kaga ai zaid sai three sample in ka diba littafin larabci mafi yawanci misali da zaid ake bada dan suna ne mai sauki kun ba mamnu'in min sarf bane kuma karshen ki baya da illa kun ba murakkab bane ma'ana ba a hada shi da wani abu ba to a to mu dauki misalin zaid ne bayan shi to wa zai tashi ce muna zaidu na bayan ali kayi magana wanda bai yi ba na bismillah zaidun khalfa aliyin ya yi ko bai yi ba zaid yana bayan ali ya za kuma lawa khairan ya yi masha Allah tayyib kenan haka dai za mu dakata الكلمات الجديدة يوا المستشفى مشيتي المستشفى likita ashe sa dazu ya tambaya yana da gaskiya yau ne kawai muka ga wannan kalimar almaniya ku gai a fassara za ku yi almanya ko almaniya inkaltara ingila da hausa swisra switzerland ko swiss kenan asikino yuka ita ce asikino kunga sabon kalima ce faransa horon shi yawwa amam khalf yawwa baya masha Allah kenan yau mun ga baya da gaba Allah ya sa muna yan gaba ba yan baya ba ko a Hausa aka ce ma wannan dan baya ne to an kare da shi ko na bismillah atafaddal al-khalf wa a al-khalf ko al-khalaf dai yawa al-khalaf shi sai an sa fataha al-khalaf sune mutanen musa mutanen baya ana ganin ke ku mutanen da suka riga suka me ke da suna mutanen da suke bayan wasu yanzu misali magabata ana ce musu as-salaf dan sun riga mu zuwa yanzu mu kuma ana ce muna al-khalaf dan mi dan mun biyo bayan su mu ne ke bayan su ne ke gaban mu kuma muna mi muna bayan su shine ma'anar wannan amma al-khalfu shi kuma sunan bayan ne alkhalaf su kuma 'yan baya ana gane da ke ku yawwa masha Allah da na aza tambaya ma ne za ka yi mamanci tsakanin khalf da wara kun san wara shi ma baya ne khalf shi ma mine ne duka ma'anansu guda Allah mutaradifat ne kana aika ce misali a me yake da suna al-musalluna wara al-imami masu sallah suna bayan liman ko kuma almusalluna khalfal imami masu sallah suna bayan liman kenan dai a takaice dai ka rike da kyau kana tahiya aka ce maka kai khalfa khalfa khalfa khalfa da kaji an ce maka khalfa ka kenan kami ana ne kawai waya kenan akwai matsala ko amma kai amma maka ana nufin me ni ba da kyau ha a gaban ka akwai wani abu jazakumullahu khairan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله